نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattarwar mu a wannan masallacin mai albarka na masjidul da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun wanda ya tafi mai albarka na sunan Abi Dawud a yau muna uku ga watan Zulhijja hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shi ne darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a kitabu tahara kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ala ya baghiyal khairati aqbil ila dhil hajjati al-shahr al-harami به العشر الأوائل حين حلت أحب الله خيرا للعباد ما ليت يا كي مينما الخير كزو ga watan zulhijja ya kama wanda wata ne idan ya bullo idan ya huto to Allah madaukakin sarki yana son ayyukan alkhairi ga bayo wannan hadi wannan baitin yana fassara mana fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam manzon Allah yake cewa babu wani ranaku da Allah madaukakin sarki yake son yawan aiki yake son aikin alkhairi kamar wa'annan kwanakin yana mihin da kwanaki guda goma farko na watan Zulhijja malamai sun yi ittifaki akan cewa babu wasu kwanaki a duniya da suka yi daraja ta wa'annan kwanaki musamman a bangare na ini babu kwanakin da suka yi darajar su shi yasa Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su wa layalin ashir jumhurul mufassirin sun fassara cewa wa layalin ashir yana nufin layali ashir bil hijja na harko kenan rantsuwa ko ga Allah madaukakin sarki yana nuna darajar abu malaman tafsiri suke cewa alqasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nin nuqsamu bi duk abin da kaga Allah yayi rantsuwa da shi to abin yana Allah yana nuna darajar abun ne ina wa'annan kwanakin kwanaki ne wanda Allah yake son yawan ayyukan alkhairi mu yawaita ayyukan alkhairi kada mu bata lokacin mu kada mu yi sake lokutan mu mu bar su sai a banza biyan da za ka yi duk lokacin da ke gare ka ka yi ƙoƙari ka sanya su a wani aikin alkhairi imma zikiri imma karatun ƙur'ani imma karatu da abin da ya kama da haka muna fatan allah ya ba mu ikon yin ayyukan alkhairi a wannan kwanakin idan ba a manta ba yau za mu tashi babul imami ya ƙumu makanan arfa min makanin ƙawo babi mai bayani game da limami da zai tsaya wuri wanda ya yi tsawo a kan wurin mamu limami ne inda yake gaba ya yi sama inda kuma mamu suke ya yi ƙasa an gane ko shin wannan ya halatta ko bai halatta ba maliki haddasa ahmad ibn sinani wa ahmad ibn al-furat abu mas'ud ar-razi al-ma'na qala haddathana ya'la حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة للي حذيفة أما الناس بالمدائن يا إما متاني لمنتي أغنين مدائن سنة وني غديني ديكي أكثر بغداد على دكان دكان أنا با larabcin zamani bane kun san larabcin zamani dukkan ne dukkan shago ko a to kun gani in da larabcin ka dan bana bakwai kaka zo kace zaka fasara hadisi dukkan anan wani maka'ad ne wani wurin zama ne da ake cema dakali da hausa an san dakali ko a lokacin da kawai in ka zo za ka ga bakin kowanne masallaci akwai dakali inda anan mutane in su zo da masallaci suke zamnawa ba a masallaci ba ma hatta bakin gidaje za ka ga ana yin dakali na zama an gane da kyau ko to wannan shine kenan yayi ma mutane limanci a garin mada'in ala dukkanin akan wani dakali kenan wani dan abu wanda ya sama haka fa akhadha abu mas'ud bi qamisihi sai abu mas'ud ya kama rigarsa fa jazabahu fa jabazahu sai ya jayo sa ma'ana ya kama rigarsa ya jayo sa akan ya sabko daga wannan abun da yake akai falamma faraga min salatihi lokacin da ya kare sallar sa qala yace alam ta'lam annahum kanu yunhauna an zalik yace shin baka san da cewa ba an kasance ana hana mutane yin haka qala bala yace eh qad zakartu hina madadtani lokacin da ka jayo ni na tuna da haka حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل ولمتن يبان الأبادي أنه كان مع أمار بن ياسر يا كسنتي تارد أمار بن ياسر بالمدائم أولي جريد أكسم مدائم فأقيمت الصلاة سأكتاير دسلة فتقدم عمار sai ammar ya shiga gaba ya ba da sallah wa kama ala dukkanin yusalli sai ya hau akan wani dakali yana sallah wannan su asfala minhu su kuma mutane suna kasa gare sa kasa daga kasa ga dakalin fa taqaddama huzaifa sai huzaifa ya gabata fa akaza ala yadayhi sai ya kama hannayen huzaifa ya jayo sa fattaba'ahu ammarun sai ammar ya bisa lokacin da ya jayo sa hatta anzalahu huzaifa har sai da huzaifa ya jido ya jido sa ya jiddo sa daga wannan dakalin da yake akai falamma faraga ammarun min salatihi lokacin da ammar ya kare sallar sa qala lahu huzaifa sai huzaifa yake masa alam tasma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shin baka ji manzon Allah yana cewa ba idza amma rajulul qauma idan mutum zai ma mutane limanci fala yaqum fi makanin kada ya tsaya a wani wuri arfa min maqamihim wanda yi wurin su tsawo aw nahwa zalika ko makamancin haka qala ammar sai ammar yace li zalika tabatuka hina akhadta ala yadayya dan wannan yasa lokacin da ka kama hannuna na biyu ka ban yi jayayya ba wannan ruwayoyin abin da suke nunawa shine sahabbai ne guda biyu Ammar da Huzaifa Ammar ya zo ne zai limanci sai ya hau akan dakali dakali kun ga wannan kujerar nake akai inda nake zamna tsawonta yana daidai wannan ka ɗauki kujera dai wanda ake zama daidai inda za ka aza tsuwawunka to daidai dakali ake ha daidai na ake yin dakali kowanne dakali a da haka ake yin shi to an zo za a sallah sai shi ya hau akan dakalin misali a ce wannan tsabir shi wannan teburin shine dakali sai ya zo ya hau a nan su kuma mutane suna kasa ya fara sallah sai ga huzaifa huzaifa na ganin wannan sai ya sauri ya kama hannunsa ya shiddo sa ya yi sabko kasa ya ci gaba da sallarsa bayan an kare sallah sai ya zo yana masa bayani sai ce ai na tuno lokacin da ka jayo ni akan cewa manzon Allah ya hana yin haka shi sa lokacin da ka jayo ni na me na biyo ka a takaice wannan hadisin me yake nunawa baya halatta limami ya hau a bisa kan abu wanda ya himamu tsawo ba san ko an gane da kyau ba amma sai dai malamai suka ce idan ya kasance tsawon kaɗan ne babu laifi domin al-yasiru muktafarun a ce misali limami kamar nan kun gani ai an dan liman ya dan dara mai ya dan dara mamu idan wannan duka ba baya zama illa sai idan tsawon ya tafi sama yayi yawa domin abin da ya sa aka hana haka idan ya kasance liman yana son mamu suna ƙasa akwai wanda ba za su iya ganin limamin ba idan lokacin da misali ya duka idan su suna a can ƙasa to wannan abin da yake sama zai iya hana musu in suna zamne su gansa ko kuma in za su gansa sai in za su kalle sai sun ɗaga kansu tunda yana sama to kuma kun gani a sallah duk inda kake ina ake so ka kalla ƙasa ake so ka kalla in kuma zaune ne kake hannunka ake so ka kalla to yanzu kuma ka koma sai ka daga kai sannan ka kalli liman to wannan duka yana daga cikin abin da yasa aka hana haka a takaice dai wannan shine ma'anar wannan babin jazakumullahu khairan wannan duka yana karantar da mu haka idan kaga wani yayi kuskure a cikin sallah irin abun da ba sai an tsaida ba sai an bata sallar an koma hawar ko ba kana iya ka jayo sa ka gyara masa wannan shine kenan kawai misali ya tsaya bakin hanya mutane za su yi cewa kowa ana ta shirin ya abun ga sai ka tura sa gaba ba san ko an gane da kyau ba misali tsakiyar hanya can yana sallah mutane na so su wuce baya babu wuri yanzu wani yana iya zuwa sai ya turo sa ya turo sai yiwo gaba in ya wuce ke gaban yin sosai mutane su samu hanya su wuce wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam mali ce babu imamati man yusalli bi qaumin babu mai bayani akan limancin wanda yake yi ma wasu mutane sallah wa qad salla tilka salata alhali shi ya riga yayi wannan sallar kin abinda ake nufi shine kai ne kai sallar azhar a wani masallaci kuma ka zo wani masallaci kana ma mutane sallar ta azhar wannan shine ya halatta ko bai halatta ba حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء Mu'az bin Jabal ya kasance yana sallah tare da manzon Allah sallar Isha'i. Umma ya'ti qaumahu sannan sai ya zo a wajen mutanansa fa yusalli bihim tilka salata kuma ya sallatar musu wannan sallar da yayi. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول يا جابر بن عبد الله yana cewa inna mu'adhan kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lalle mu'az ya kasance yana sallah tare da manzon Allah thumma yarji'u sannan sai ya koma a unguwarsu fa ya ummu qaumahu sai ya ma mutanansa limanci mu'az yana ɗaya daga cikin alqurra'u yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka kware a wajen karatun qur'ani mahaddata alqur'ani to sai ya kasance a unguwar shine limami tunda ya fi kowa iya karatun qur'ani to shi kuma mutum ne mai kwaɗayin sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin sallar ma duk sai aka bambanta sai sai ya ƙare ke sallah daga can wajen manzon Allah shi kuma sai ya komo anguwar su kuma ya musu me ya musu sallah idan kun gani shi sallar shi ta mece ce yake yi ta me yake yi nafila su kuma ta me suke yi farilla an gane ko shi yana nafila su suna farilla malamai suka ce wannan aikin na mu'az dalilun ala jawazi imamati al-mutanaffil alal ma yusammunahu al-muftarid dalili ne akan cewa ya halatta wanda yake sallah ta nafila mai sallah ta farilla ya bi shi an gane da ke ko wannan shi ne kenan wallahu ta'ala bale ce babul imami yusalli min min qu'udin babu mai bayani akan limami da zai yi sallah da zamne to su mamuya za su yi liman na sallah da zamne mamuya za su yi zamne za su yi su ma ko kuma a su tsaye za su yi shi kuma yana zamne wannan shine abin da zamu gani حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فظل يا هون دوكي فصرع عنه سي ya faɗo daga kan dokin shine fasuri'a ai fasaqata sai ya faɗo daga dokin fajuhisha shuqquhu al-ayman sai ya jimu a bangaren sa na dama fa salla salatan sai yayi wata salla min as-salawati daga cikin salloli wa huwa qa'idun al-hali yana zamne wa sallaina wara'ahu qu'udan sai muka yi salla a bayansa da zamne falamma sarafa lokacin da manzon Allah ya sallame sallah qala sai yace innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bi lalle shi liman an sanya sa ne dan ayi koyi da shi fa idza salla qa'iman dan haka idan yayi sallah da tsaye fa sallu qiyaman to kuma ku yi sallah da tsaye an gane da kyau ko wa idza raka'a idan yayi ruku'i farka'u ku yi wa idza rafa'a wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago sannan kuma ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu to kuma ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza salla jalisan idan yayi sallah a zamne fa sallu julusan ajma'una to ku yi sallah zamne gaba ɗayan ku حدثنا عثمان بن أبي, أبي شيبة حدثنا جرير ووكيء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لك جابر ياتي ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة manzon Allah ya hau wani doki a Madina fasara'ahu sai wannan dokin ya kada shi ala jitmi nahlatin a ƙasan wani kututturen iccen dabino fanfakkat qadamuhu sai duddugensa ta hoshe ma'ana sai duddugensa ya hoshe dalilin wannan haɗuwar da ya akan kututturen dabino fa atainahu na'uduhu sai muka zo masa muna ziyararsa fa wajadnahu fi mashrubatin li Aisha sai muka same sa a wani dan daki na Aisha mashruba shine ghurfa muka same sa a wani dan daki na Aisha a wani fassara kuma suna ce masa wurin cin abinci shi ma suna ce mishi mashruba idan muka same sa a wani dan daki na Aisha yusabbihu yana yin sallar nafila jalisan da zamne qala faƙumna khalfahu sai muka yi tsaye a bayansa muna bin sa sallah shi yana zamanin muna tsaye fa sakata anna sai muna shiru bace muna komai ba thumma atainahu marratan ukhra wani wataran kuma sai muka ƙara zo masa na'uduhu muna ziyarsa muna ziyararsa fa sallal maktubata jalisan sai yayi sallar tafarilla a zamne fa kumna khalfahu sai muka tsaya a bayansa fa ashara ilaina sai nuni zuwa gare mu fa qa'adna a lokacin sai muka zamna idan sun yi tsaye shi kuma manzo Allah na zamna da zamna na sallah sai musu ishara ku zamna tunda ni ma da zamna nake sallah qala ce falamma qada salata lokacin da manzon Allah ya kare sallah qala sai ce idza salla al-imamu jalisan idan liman yayi sallah da zamne fa sallu julusan to kuma ku yi sallah da zamne wa idha salla al-imamu qa'iman idan kuma liman yayi sallah da tsaye fa sallu qiyaman to kuma ku yi sallah da tsaye wala taf'alu kama yaf'alu ahlu farisa bi uzama'iha kada ku yi kamar yanda mutanen faris suke ma shugabannin su ni manzo Allah yake nihi shine sarakai da su da dogarraya ake in sarki na zamna dogari shi ma yana zamnawa dogari na zamnawa a tsaye yake yi to shine abin da ake nufi an gane da kyau ko wazala ce kada ku yi kamar yadda suke yi domin in kuka yi haka kun yi koyi da su ka je ma a cikin sallah ma manzo Allah ya faɗi haka to ina ga ba cikin sallah ba wannan shine kenan a kenan wannan hadisin abin da yake nuna muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ma Allah yana jarabtarsa jarabtawa kuma marar daɗi ko domin jarabtawa kana biyu ce akwai mai daɗi akwai mai akwai marar daɗi amma gare mu ko amma a wajen Allah jarabtawa gaba ɗayanta alkhairi ce a yake da suna a cikin hadisi manzo Allah sassa yake wa sharru laysa ilayka sharri bai fitowa daga wajenka duk abin da kaga Allah ya alkhairi ne sai dai kai ya zamanto sharri ne a gare ka ko kuma ya kasance kishiyar haka wannan me yake nuna muna idan ka tabbata da cewa har wanda Allah ya so hiye da kowa Allah yana jarabta sa to ina ga kai sa kayan ka mota ina ga kai wanda baka taka kara ka karya ba an gane da kyau ko wannan shine kenan ina idan ka tuna da haka duk jarabtawar ta same ka sai kai hakuri akan haka to in baka yi hakuri ma me zaka yi wajen Allah zaka je kai fada wa iyazu billah kenan dole ma hakurin zaka yi ashe kun muka yi haƙuri ka samu lada da ka yi kuka ko kuma da ka yi tsuwa menene tsuwa shine ka nuna a rayuwarka kai baka ji daɗi a dan me Allah zai maka kaza alhali kuma kai ɗalibi ne dan me Allah zai maka kaza alhali kana sadaka alhali kana sallah to ai kai ma ne Allah ya hijarabta inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut lokacin da Allah ya so ka lokacin ne yake jarabtarka domin jarabta ƙarin dan ɗaukar daraja ce ga mutumin kirki Allah ka ba mu haƙurin jure ma jarabtawa wannan shine abin da za ka roƙo kada ka taɓa roƙon wai kada Allah ya jarabce ka a'a roƙi Allah ya baka ikon jurewa mai jarabtawa domin ta jarabtawa dole ce wannan shine kenan malik ce haddathana Sulaiman ibn Harbin a takaice hadisi karar ya nuna a nan idan limami zamne yake sallah ma musu ma me za su yi sallah da zamne to za mu gani hukuncin yana nan ko kakani al'amarin yake حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به شي لمن أنسن ياسني dan saboda a yi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru idan yayi kabbara ku yi kabbara wala tukabbiru hatta yukabbira kada ku yi kabbara har sai yayi kabbara wa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i kuma ku yi ruku'i wala tarka'u hatta yarka'a kada ku yi ruku'i har sai yayi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu kun gani an samu bambanci ko a can me aka ce rabbana wa lakal hamdu nan kuma rabbana lakal hamdu qala muslim muslim yace wa lakal hamdu a wata riwaya ta muslim wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada ku yi sujada wala tasjudu kada ku yi sujada hatta yasjuda hatta yayi sujada wa idza salla qa'iman idan yayi salla a tsaye fa sallu qiyaman to kuma ku yi salla a tsaye wa idan salla qa'idan idan yi salla a zamne fa sallu qu'udan to ku yi salla a zamne ajma'una gaba ɗayan ku qala abu dawud abu dawud yace a riwayar sa allahumma rabbana lakal hamdu to kuma kun ji wata riwaya allahumma rabbana lakal hamdu inan guda nawa muka samu uku yanzu ko rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu wannan su ne wanda muka samu to wacce ta inganci a wacce ta lada a duka suna da duka suna da lada haka ne duka darajar su guda sai dai a ce ma abinda aka hiso kai ne wata rana kai wagga wata rana kai wagga malamai suke cewa al-ibadatul waridatu ala wujuhin mutanawwi'a tuf'alu ala jami'i wujuhiha fi awqatin mukhtalifa duk ibadar ta zo da salo iri-iri salo daban-daban yanayi daban-daban to ba a cewa wagga tahi wata a'a sai in dai nasi karai ce wannan tahi amma in ba haka ba za ku kai su a mataki guda sai wata ranka yi wagga wata ranka yi wagga idan ka kashi mai yin Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu kace kaga wannan bai waye ba ai rabbana lakal hamdu ake cewa tahi sauki a'a kai da ita ka iya kamar da shi ma ya tashi mala yace afhamani ba'du ashabina an sulaiman wasu daga cikin ma'abotan mu suka bani wannan labarin hadisin daga sulaiman حدثنا محمد بن آدم المسي المسيسي حدثنا أبو خالد عن ابن إجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به شي لمن أنسى ياسن إذا أيكوي دشي فلا تختلفوا عليه أبانا بني كدون الرواية نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به كنا هكا يسيا يتي بهذا الخبر دوانا حديث زاد يا قارا وإذا قرأ فأنصتوا idan yana karatu ku sai ku yi shiru qala abu dawud abu dawud ce wa hadhihi ziyada wannan karin wa idza qara'a fa ansitu laysat bi mahfuzatin ba kari bane wanda yake an haddace sa malaman hadisi da yawa ba su rawaito haka ba yace alwahmu indana min abi khalid mu a wajen mu muna ganin wahami ne abi khalid ya samu na'am amma wannan riwaya ta tabbata wa idza qara'a fa ansitu idan liman na karatu ko ku yi mi ko ku yi shiru ana nufin inda kuke jin mi karatun shi amma duk inda ba a jin karatun liman to kuma za ku yi karatun ku kun kuma kuna jin sa ku yi shiru har fatiha ma ba za ka karanta ba wannan shine magana mafi inganci مالك حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عائشة تاتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته manzon Allah ya yi sallah a gidansa wa huwa jalishin yana zamne fa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa da tsaye fa ashara ilaihim sai musu ishara a nijlisu akan ku zamna falamma sarafa lokacin da manzon Allah ya sallame qala sai ce innama ju'ila al-imamu yu'tamma bi shi liman an san ya sani dan ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'i to ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan yayi rai dago daga ruku'i to kuma ku dago wa idza salla jalisan idan yayi salla da zamne fa sallu julusan to kuma ku yi salla da zamne حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن ليس حدثهم معنى ليس يباس الأباري عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله يرش الله هي فصلينا وراءه سيمك يسلى أباينسا وهو قاعد الهالي ينازمني وأبو بكر يكبر أبو بكر كما ينكبر ليسمع الناس تكبيره بن يجيد متاني كبرنسا ثم ساق الحديث سننسي أنبتو حديثه mu'ida sai mu yi yana da kyau mu mu'ida fasarar wannan don saboda iskaliya ta kawo idan kuka lura a wannan hadisin an samu bambanci da sauran a can sahabbai sun zo suna sallah da tsaye shi kuma yana zamne da ƙarshe sai ya ce musu in liman na sallah da zamne kuma ku yi ne kuma ku zamna to yanzu gashi kuma an samu wata riwaya banzan Allah baya da lahiya yana rashin lahiya aka zo manzon Allah na limanci yana sallah da tsaye sahabbai yana sallah da zamne sai ga sahabbai su ma suna sallah da mi da tsaye kuma manzon Allah baya an kare sallar bai ce musu ba me yasa kuka yi tsaye to wannan sai kasance huwa akhirul amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine karshen al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yana ce musu illiman na sallah da zamne kuma ku zamna to amma da ƙarshen rayuwarsa sai ya tabbatar da su akan ko da liman yayi da tsaye in ku kuna ko da liman yayi da zamne in ku kuna iya da tsaye sai ku yi daga tsayen ba san ko an gane da kyau ba in yaso sai ya kasance wancan halin wancan hadisan duka sun kasance mansukhai ma'ana an goge hukunce su har yanzu akwai masu wannan ra'ayin na cewa in liman na sallah da zamne ma musu ma za su yi ne za su yi sallah da zamne akwai wani malamin mu yake ba mu labarin wata rigima da ta kaure a masallacin juma'a an gane da ke ko limami ne yake ya samu matsala ma'ana yi rishin lahiya izu da ya zo a masallaci ya kare hudu ba da zamne ya zo zai ba da sallah kamin ya fara ba da sallah sai ce to jama'a yau fa kun gabani da lahiya da zan sallah in manzon Allah ya ce in liman na sallah da zamna kuma ku yi ne kuma ku zauna kenan kowa ya zamna daga nan sai rigima tashi a masallaci an gane masu karatu suka ce ba mu yarda ba ai ba haka karshen manzo karshen al'amarin yake ba liman yake ko haka za a yi haka aka yi sallah rabi da rabi wasu suka yi sallah da tsaye wasu kuma suka yi daga mi wasu suka yi da zamne yanzu ku bani amsa su wake da gaskiya a wanda suke da tsaye tunda wannan ita ce magana mafi inganci ƙarshen al'amarin manzon Allah haka ne wanda ilmin limami kai baka iya tsaye to su ma mun suna iya tsaye kenan su sai su yi ni su sai su yi tsaye wannan shine kenan amma in ya kasance ba su yi wannan ne dan son rai ba su kawai mazhaba suke haka nan ba tare da son rai ba to wannan kuma me yake da suna ba za a musu mummunan zargi ba domin shi mai da suna musulunci musamman al'amari na fiƙihu a abu ne wanda yake da faɗi sosai duk da yake ko matsala ce wadda take ba ijtihadiyya bace tunda ga hadisi karara akan haka amma dai tunda ba da son zuciya aka suka yi ba za a kyale su akan haka har lokacin da suka gane wannan shine kenan Allah ta'ala a'lam مالك حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا زيد يعني ابن الحباب عن محمد بن صالح حدثني حسين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن الحدير أنه كان يأمه أسيد يا كسنتين مسلمانتي قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يزو يعوده ينا زيارة سعد faƙalu sai suka ce ya rasu ya ma'aikin Allah inna imamana maridun limamin mu baya da lahiya da zamna yake sallah to mu ya za mu yi faƙala sai manzo Allah ce idan salla ƙa'idan in ya yi sallah da zamne fa sallu qu'udan to ku yi sallah da zamne qala abu daud abu daud ce hadal hadithu laysa bi muttasil wannan hadisin ba muttasil bane kenan a ra'ayin abu daud amma malamai sun inganta shi ko da yake ingancin sa ba shi yake nuna ba ko aiki da shi domin hadisi ne mansuhi ma'ana an shahi hukuncin sa kenan al hadisu sahihun lakinnahu mansukhun hadisin ya inganta sai dai mansuhi ne an shahi hukuncin sa a takaice dai a wajen sallah Allah madaukakin sarki ya fattakullaha mastata'tum idan aka ce mastata'tum ana nuhin daidai yanda kuka iya ma'ana ku yi ibada daidai yanda kuka iya limami bai iya tsayi ba to ku sai ku yi tsaye tunda kun iya tsayi limami ya yi tsaye ku ku iya tsayi ba kuma sai ku mi kuma sai ku zamna wannan shine kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mala yace babu rajulaini ya ummu ahaduhuma sahibahu kaifa yaqumani babu yi bayani akan mutum guda biyu ne za su yi sallah guda zai yi limanci to ya ya kamata su yi su tsaya gaba guda zai shiga guda ya tsaya baya ko kuma ya za su yi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم على أم حرام وظن الله يشجع أوجه أم حرام sunan wata daga cikin sahabai mata ce fa atawbu bi samnin wa tamrin sai suka zo masa da yake da suna cuku da kuma dabino fa qala ba cuku ba kitse an gane da kyau ko dan suna bambanta cuku da kitse cuku wanda yake da tauri shi kuma samnin shine wanda yake da tabshi sosai shi suke ce ma mu za mu iya ce masa kitse ko da yake ba kitsan bane yanda dai aka san shi fa qala sai ce ruddu hadha fi wi'aihi da aka kawo manzon Allah ne yake da suna kitsan sai yace musu kuma yadda wannan a cikin salkarsa wa hadha fi siqaihi ruddu hadha fi wi'aihi kuma yadda wannan dabinon a cikin salkarsa wa hada fi siqaihi wannan kuma kuma yadda shi a cikin gendamar sa domin shi kitsan a cikin gendama ake sasa kitsi ana iya wannan kitsan muna ana iya ce mishi me ake ce mishi kindirmu an san kindirmu ko wannan nono mai kauri sosai to shine sama shine sama sare ko na sare kenan yawa sare jazakumullahu khairan kenan ba kitse kamata a ce ba sare inan shi kuma saran kuma yadda shi a cikin gyandamar shi tunda shi cikin gyandama ake sa shi fa inni sa'imun domin ni azumi nake kun maqama sannan sai ya tashi fa salla bina raka'ataini sai muna salla raka'a biyu tatawwan salla ta nafila fa qamat ummu sulaimin sai ummu sulaim ta tashi wa ummu haramin da ummu haram suka tsaya khalfana bayan mu kenan su su biyu maza su biyu mata qala sabitun sabit yace wala a'lamuhu illa qala ban san da na sani shine yace masa yace aqamani an yaminihi ya tsayar da ni a damarsa ala bisatin akan wata abun shinhida ko wata tabarma duka ana ce mishi bisat kullu ma yubsatu ala al-ardi yusamma bisatan duk abinda ake shinhida a kasa ana ce mishi bisat Uh, wannan hadisin manzo Allah ne ya kawo ziyara a gidan wata sahabiya da ake cewa Ummu Haram to a ɗabi'ar manzo Allah da in ya kawo ziyara a gida kamin ya tsaye yana musu yana yin sallah tare da su musamman in lokacin walha ne sai ya salatu duha tare da su to su su biyu ne maza Ummu Sulaim da da Ummu Haram an gane da kyau ko shi kuma manzo Allah su biyu maza da shi da Anas bin Malik to zan za a yi sallah kinan maza gaba mata ina mata baya kinan sai kasance anas ya tsaya a daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan manzon Allah shine limami na'am مالك حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه manzon Allah ya masa limanci wa imra'atan minhum da wata mata daga cikin su faja'alahu an yaminihi sai ya sanya shi shi a damansa wal mar'atu khalfa zalika ita kuma matar ya sanya ta a bayan su inan su su biyu gaba matar ita kadai a baya حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة ناكوان أجدا إرؤور ما أيهياتا ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل سيما ظاء الله يتاشد الدري فأطلق القربة سي يا ميكي رسولنا يبودي قربة قربة إتتي وتسلكا بسكي ساروا أجي kenan sai ya bude wannan salkar ta ruwa fa tawadda ayi arwalla thumma auka alqirba sannan sai ya maida wannan salkar ya dame ta shine auka thumma qala qama ila salati sannan sai ya tashi zuwa sallah fa qumtu ni ma sai na tashi fa tawadda'tu sai na yi arwalla kama tawadda kama yanda shi ma yi arwalla thumma ji'tu sannan sai na zo فقمت عن يساره نتيا أهنس نهجم فأخذني بيمينه سيكامني دهنس نداما فأدارني سيجيوني من ورائه تباينسا فأقامني سيسيدني عن يمينه أدامنسا فصليت معه سيني سلا تاردش to kun gani ashe idan kana cikin sallah kun san jahilai ba su karewa ka zo kana sallah wani ya shigo masallaci sai ya bi ka sallah ya tsaya wani hannunka hannunka na hagu an gane kyale shi zaka guda sallah tare sai a ce ku dukan ku zaman to jahillai kenan to kenan gyara mishi zaka yi ya kuma zaka gyara mishi shine sai ka jayo hannunsa in dan yaro ne ka aza kan hannunka akan kan shi amma in ka ne to kaga sai ka dage kenan kenan sai ka kama hannun shi idan ka kama hannun shi sai ka biyo da shi ta ni ta baya sai ka tsaida shi a dama kenan ba ta gaba zaka juyuwa da shi ba in ka juyo da shi ta gaba kuma ka rage ma kanka ladar sallah wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ina ganin wannan so da yawa kaga mutum ya shigo masallaci zai bin wani sallah ya tsaya a hannunsa na hagu ni ban san ya gidime ne ba ko kun bai sani bane da Allah a ce musulmi wanda yake zama a birni idan aka ce birni garin ilimi kenan amma bai san inda zai tsayawa ba in yi isku wani na sallah zai bisa abun akwai tausayi maliki haddasana amru bin aunin akhbarana hushaymun an abi bishrin an sa'id ibn jubair an ibn abbas fi hadha fi hadhihi al-qissa ibn abbas ya ba su labari a wannan a wannan kissa qala yace fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina au bizu'abati ko kuma ya kama gashin kaina an gane ku shine zu'aba sha'rul ra's fa aqamani an yaminihi sai ya tsaida ni ya tsayar da ni a hannunsa na dama a takaice dai abin da yake nunawa idan za ka yi sallah da mutum kai da za ka ja sallah kai za ka tsaya hagu shi kuma ya tsaya a dama babun idan kanu salasatan kaifa yaqumuna babu mai bayani idan mutum uku suka kasance za su sallah to ya ya kamata su tsaya jerawa za su yi ko kuma ya za su yi حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة كاكرس مليكة wannan shi ma suna yana daga cikin sunaye wanda ban ji ana sa su ba malika ne na ji ana sawa mulaika ba mala'ika ba ha mulaika suna ne mai kyau na a tsohi za su mera shi mala'ika ko musamman kakanni su dai su sun iya bata suna shi ne na so in sa maɗana zakir sai ce kakkin nasa zakir zakiru za su ce mishi shi kuma su a ce maɗana zakiru don zakiru mafi yawanci sababbi ake ce ma zakiru da'at rasul rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin mulaika ta ki ta gayyaci manzon Allah a wajen wani abinci sana'atuhu da ta yi masa fa akala minhu sai ya ci daga wannan abincin kuma qala sannan sai ya ce qumu fa la usalli lakum ku tashi zan yi muku sallah an gane da kyau ko an ci abincin za a tashi aini ayi sallah a gode ma Allah kun ga wannan sunna ta rage sosai a ci abinci kuma a ce bari a tashi a yi sallah don godiya ga Allah ko kuma ka gayyaci mutum kawai don ya ci abinci yanzu wannan sunna sai a hankali qala anasun fa qumtu ila hasirin lana da manzo Allah yake ku tashi yi muku sallah sai na tashi zuwa ga wata tabar mata mu hadisi wadda wadda tabar mar ta yi baki min tuli ma lubisa dan saboda jima wadda ta yi ana amfani da ita domin tabar ma ce ta kaba fa nadahtuhu bima'in sai na yayyafa mata ruwa tabar mar kaba in an yayyafa mata ruwa da za ta yi saki za ta yi yawa shine fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yayi tsaye ma'ana ya yi tsaye a kan wannan tabarmar don yin sallah wasofaftu ana walyatimu wara'ahu sai ni da alyatim wasu malamai suka ce sunan mutunan ne wasu kuma suka ce a'a ana yana nuhin dai wani yaro da a gidansu to da dai aka fasara al'ahammu dai wani mutum ne kenan sai muka yi ana sai ce sai muka yi sahu ni da wani da ake ce ma alyatim wara'ahu a bayan manzon Allah wal ajuzu min wara'ina ita kuma tsohuwa tana bayan mu kinan sahu nawa aka yi uku aka yi biyu ko biyu sahu biyu nasu su biyu da na ita matar fa salla lana raka'atayn sai mun raka'a biyu thumma sarafa sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya sallame حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال استأذن القمة kunga kunga suna shi ma mai kyau ne alqama amma shi ma alqama za su ci ako suna ne mai kyau alqama ɗaya daga cikin mai ke da suna manya-manyan magabata daga cikin tabi'ai malaman hadisi wal aswadu da kuma aswad shi ma sunan wani ne ala abdullahi akan abdullahi ina mun nemi izini akan mu shigo a wajen abdullahi wa qad kunna aqalna al-qu'uda ala babihi alhali kun mun jima a wajen kofar muna jiran a ba mu daman mu shiga fa kharajat al-jariya sai wata baiwa ta hoto fasta'azanat lahuma jariya yana da ma'ana guda biyu yarinya karama ana ce mata jariya haka baiwa ma ana ce mata jariya to biyan da kace yayi fasta'zanat lahuma sai ta neman musu izini fa adina lahuma sai ya musu izini thumma qama sannan sai ya tsaya ma'ana bayan sun yi hira sai ya ce ku tashi mu yi sallah fa salla sai ya sallah baini wa bainahu yayi muna sallah tsakanin mu da shi an gane ko thumma qala sai ya ce haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ala haka naga manzon Allah yayi amma anan kun san ya sallar ta kasance yace fa salla baini wa bainahu su uku suka yi sallah sai suka sa shi tsakiya an gane ko sai kasance kenan ya suka yi sallar a jere suka yi sallar yace kuma haka naga manzon Allah yayi ya za ku fassara wannan